hadisi na nawa na talatin حديث أبي زيد الخامس قال المؤلف رحمه الله وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنه أنسى حديث دقاء أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة wanda ya zamanto dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maula wanda yake mai hidima ana cewa maula idan mutum ya zamanto da bawa ne aka biyotar da shi ko kuma maula idan mutum ya zo iya ba ko ya musulunta karkashin wasu wannan sai a ce musu maulahu maulahu wa hubbihi da masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bani hubbi kuma dan masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne radiyallahu anhuma wa an yarda Allah ta kara tabbata da su kenan Usama da shi da baban shi zai da Harisa kowanne daga cikin su masoya ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala arsalat bintu nabi sallallahu alaihi wasallam ila ibni إن ابني قد احتضن فاشهدنا ديما زانا صلى الله عليه وسلم أيضا تسكيل إيش تا أيكا يزوى النبو والنسيرة لأمسى الله سكار تبتا أدريش تتمش إن ابني قد احتضن فاشهدنا للي دانا mutuwa ta zo mishi akwai alamu na mutuwa sali ana gare iya kusan daukewa iya kai kawo shine ihtizar fashhadna ka halarce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa arsala yuqra'u salam wa yaqul sai aika iya maika mata gaisuwa iya cewa inna lillahi ma akhadha lalle abinda Allah madauki ya dauke ma daukaki ya amsa nashi ne walahu ma a'ta abin da ya bada Allah nashi ne wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kuma ku sani cewa kowane abu iya da wani ajali wanda Allah madaukaki ya ambace shi lokacin da komai an sanya mai lokaci ga farkon shi da ƙarshen shi wanda abu ne kaddararre Allah ya kaddara shi faltasbir multahtasib ka yi haƙuri kuma ka nemi lada wajen Allah maɗaukai in daga cikin matan ɗiyan shi ne fal tasbiri wal tahtasibi ki yi haƙuri kuma ki nemi lada wajen Allah maɗaukai ba arsalat ilayhi tuqsimu alayhi la ya'tiyan laha ta sake aikawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana mai rantsuwa sai ya zo mata sai ya zo ya halarci mutuwar wannan yaro jikan faqama wa ma'ahu sa'd bin ubada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da shi da sa'd dan ubada da mu'adh bin jabal wa ubay bin ka'b da ubay bin ka'b wa zaid bin harith da zaid bin thabit ورجال رضي الله عنهم da sauran wasu sahabbai wa an yarda Allah ta ƙara tabbata gare su faruji'a farufi'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyya aka dagawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaro aka mika masa wannan yaro fa'aqadahu fi hijr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora shi tsakanin gaban shi da cinye shi wannan shi ake cewa hijr wa nafsuhu taqaqa ran wannan yaro tana kai kawo kuma shunkuri mai nisa wanda zai je yazo fa fadat aynahu idanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zubda hawaye qala sa'd sai sa'd dan ubada radiyallahu anhu yace ya rasulullah ma hada ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene wannan kana hawaye فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وأن الرحمة wadda Allah madaukaki ya sanya ta a cikin zukatan bayan idan tausayi wani nau'i ne na rahma a mazala sallallahu alaihi wasallam iya kuka iya zubda hawaye dalilin mutuwar jikin shi dalili ne na rahma وفي رواية في قلوب من شاء من عباده cikin wata ruwaya ta zo kan cikin zukatan wanda Allah maɗaukaki ya so daga bayan shi domin ba kowa bane da yake ganin abin tausayi yayi kuka wani duk abin da aka baya kuka wani kuma Allah ya sanya mai kare zuciya da ya ga wani abin tausayi zai zubga hawaye na wannan kuma daga kyauta ce daga Allah maɗaukaki وإنما يرحم الله من عباده الرحماء kuma ka sani sa'ad Allah bai ya rahamta wasu daga bayan shi sai wanda suke da rahama idan Allah iya jin kan masu jin kai mutafaq alaihi wa hadis imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa ma'ana taqaqu ay tataharraku wa tattaribu shine rai tana kai kawo tana karkarwa wannan hadisi na karantar da mu na farko salo na ta'aziyya ko gaisuwa da mutum da zai yi sawa'un wannan mutum ya mutu ko kuma ana ga alamar zai mutu shine ce wanda ake wa wanda aka wa mutuwa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma fantasbir wa tahtasib wannan ɗaya daga cikin salo ne na ta'aziyya ko kuma gaisuwa da za ka wamu abu na biyu manzana sallallahu alaihi wasallama ya kasance manzo ne mai rahama mai shirka mai tausayi dalilin gashi halin da ya gaji karshe ya shiga na rasuwa iya kuka ruwaya ta zo jikanya ce sannan kuma wannan nau'i na kuka rahama ce da allah madaukaki yake sanyawa a cikin zukatan bayan shi wanda ya so kuma bawo Allah bai ya rahamtar da bawa sai ya kasance shi ma mai rahma ne ga bayan Allah wa an sahib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an samu wannan hadisi daga sahib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace lalle manzo Allah wanda tsira da mutum Allah ta kara tabbata gare shi qala yace kana malikun fi man kana qablakum akwai wani sarki wa wani sarki ya kasance daga cikin mutanen da suke gabanin wa kana lahu sahiru iya da wani dan sihiri gafartaccen dan sihiri falamma kabira qala lil malik lokacin da wannan boka ya tsuha ya ga al'amari ya kare sai cewa wannan sarki inni kad kabirtu فبعث إلي غلاما أعلمه السيرة اتني فناقوها أما يند ذاعي أي كامو وليارو ونزم قويا من ونسيه كأي حسارة دماء أغاني ونسيه فبعث إليه غلاما يعلمه sai aika wani yaro ya aika musu wani yaro wanda zai karantar da shi ya koya mai sihiri wa kana fi tariqihi إذا سلك راهب إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فعجبه wannan yaro da ya kai kwatsamce ga shi a cikin hanyar shi wani malami na ahlul kitab wanda ya zama su bai bude ba kada ilaihi sai wannan yaro ya zamna wajen wannan malami wa sami'a kalamahu fa ajabahu ya ya saurari maganar wannan malami wannan magana sai ta burge shi wa kana idza ata sahira marra bi rahim ya kasance duk lokacin da ya je wajen wannan buka sai ya wuce ya isa wajen wannan malami wa qada ilayhi zauna wajen shi saurari karatu fa idza ata sahira salaka rahim rahim hallau idan ya zama to ya zuwa wannan faida ata sahira darabahu idan wannan ɗan sihiri ko boka ya ruwa wannan boka sai ya bigi wannan yaro akan me ne dan me zai ka zuwa wajen wannan malami fashaka zalika ila rahib sai wannan yaro ya kai kokai shi ya zuwa wannan malami faqala sai ya ce mishi idan kashi tasahira faqul idan ka ji tsoron wannan boka zai zalunce ka kace hasbi hasabani ahli hasabani ahli kace ai mutanen gida ɗan gidanmu ne suka tare ni anan kuma malam ba ƙarya yi ba nau'i ne na tauriya da ya ce ɗan gidanmu suka tare ni mumini ɗan gidan mumini ɗan uwan mumini wai za ka ce ta ahlak idan ka ji tsoron 'yan gidanku fakul hasab a habasa ne sahib boka ya tsaida ne fa baina ma huwa ala zalika idza ata ala dabbatin azimat kad habasat an-nas awana wannan yau da gobe ana wannan yaro ya je wajen wannan boka ya biya wajen wannan malami ya gaya wancan ya gaya wancan kwatsamce wani lokaci ya zo sai ga wata dabba mai girma ta zo ta tare mutane ta tare hanya faƙala wannan yaro sai ce al-yawma a'lamu as-sahiru afdal am rahibu afdal a yau ba zan sani wane ne gwani wane ne yayi tsakanin boka da malami boka ne yayi ko kuma malami ne yayi فأخذ حجرا فقال سيدك والبوطي سيتي اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساهر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس ya ɗauki ɗan dutse ya je ya ce Allah maɗaukaki idan al'amarin wannan malami shine yayi soyuwa gare ka da al'amarin boka to ka kashe wannan dabba domin mutane su zarce su wuce faramaha fa qatalaha wa madalla wannan yaro ya shi wannan dabba sai kashe ta mutane suka wuce fa atar rahiba fa akhbarahu sai zuwa wannan boka sai ba shi labarin abin da ya wakana fa qala lahu rahibu sai wannan boka ala fa'atar rahim fa'akbar wani zojen wannan malami sai ba shi labarin abin da ya wakana faƙala lahun rahim sai wannan malami ya ce mishi ai bunai ya kai ɗanɗana wani akwai nau'i na tasiri nau'i na tausayi ya kai ɗanɗana an talyau afdal minni kai yau kahi ne kad balaga min amurka ma'ara al'amuranka ya kai a matsayin abin da na ya kai karshe game da abin da na gani yau wa inna ka satubtala amma ba ka sani tabbas sai an jarraba ka sai Allah madaukaki ya jarrabe ka da bala'i fa in tulita fala tadullu alai in an jarraba ka an bala'antar da kai to kakka nuna ne kakka kwatanta muna da alaka tsakani a kota alaka tsakani na da wa kana al-gulamu yabri'u ak yubri'u al-akmaha wal abrasa wannan yaro ya kasance iya warakar da al-akma wanda ya zama to makahu ne wal abras wanda yake da cutar kuturta wa yudawi nasa min sa'iril adwa iya warkar da mutane daga sauran cututtuka daban-daban fasami a jalisun lilmalik sai wani bahari na wannan sarki ya saurari ya ji wannan labarin yaro kada kada amila wannan bahari ya riga ya makauta ya makabci fata hu bi hadaya kafiratin sai zo mai da kyauta mai yawa faƙana ما هاهنا لك أجمع إن أنت shafaitani yace dukkan wannan abin da kake gani a nan dukkan shi naka ne idan ka warkar da ni faƙala sai wannan yaro ya ce inni la ashfi ahadan sanin cewa ni fa banna warakar da kowa innama yashfi Allah ta'ala mai warakarwa shi ne Allah madaukakin da ni ba waraka ba a hannuna take ba a hannun Allah Allah shi ne mai warakarwa shi yake sa cuta kuma shi yake warakar da ita fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fashafaka idan ka yi imani da Allah za ka yi imani da Allah to ni zan roƙa ma Allah kuma Allah ya warkar da kai fa amana billah ta'ala fashafahu Allah ta'ala sai wannan bawa da yi imani da Allah madaukaki kuma Allah ya warkar da shi fa atal malika fa jalasa ilayhi kama kana yajlis sai zuwa wannan sarki ya zamna wurin shi kamar yadda ya kasance iya zama wa kala lahul maliku wannan sarki sai ya ce mashi iya jin mamaki yaya aka yi ya samu ido kala marar da alaika basara waye mai dama ganinka kala rabbi ya ce ubangiji na kala wa laka rabbul ghairi to kana da wani allah kuma bayana banda ni kana da wani allah qala rabbi wa rabbuka Allah yace ubangiji na kuma ubangijin ka shine Allah fa akhadahu falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam faji'a bil ghulam wannan sarki bai gushe ba iya azabtar da wannan mutum har sai da ya nuna wannan yaro ya mai bayani ga abin da ya kasance فقال له الملك Na'am, sai sarki ya ce wa wannan yaro, "Ai, bunai ya kai ɗanɗana ƙad balaga min sihirika masu buri ul'akmaha wal abras, wa ta fa'alu wa ta fa'alu. Kai al'amarinka ya kai, sihirinka ya girma, ya kai matsayin da za ka warakar da makaho da mai cutar kuturta, kana kaza, kana kaza, kana yin kaza, kana kaza. Faƙala ini la ushfi ahadan itinewa bana warkar da kowa innama yashfi Allah ta'ala wanda yake warkarwa kadai shine Allah madaukaki fa akhadahu falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla 'ala ar wannan yaro sarki bai gushe ba iya azabtar da shi har sai da ya nuna wannan malami fa ji'a bir rahibi fa qila la sai aka tuwa wannan malami aka zo da shi wajen sarki sai aka ce mishi irja an dinik ka bar addininka fa'aba sai wannan malami ya kiya idan sun neme shi ya kafa cewa Allah madaukaki ya zama to mushriki fada'a bil minshar sarki ya umarni aka kawo zartu fa wudi'a minsharu fi mafraqi ra'sihi aka tsora wannan zarto a mararraba ta kanshi fashakkahu hatta waqa'a shakkahu ya karta ya ya tsaga shi har sai da bangare guda biyu suka wani na kanshi thumma ja'a bi jalis al-malik aka zo da wannan bafadi na sarki fa qila la irji an dinak fa aba bara addininka na musulunci shi ma ya kiya فوضع المنشار أكثني أكثر والنظرت في مفرق رأسه شماء مرربات كنش فشقه به أكثاغ شدونا حتى وقع الشقاو حسيد فنقري بدابي سكفان ثم جاء بالغلام فقيل له أكثر دونا يارو أكتمش ارجع عن دينك كبر دينك فأبى شما يكيا يكي يرد يكافر شواء الله fadafa'ahu ila nafarin min ashabi sai wannan sarki maimakon yayi mishi yanda yawa wa'ancan guda biyu sai ya tura shi wajen wasu mutanen shi faqala sai ce izhabu bihi ila jabal kaza wa kaza ku tayi da shi zuwa dutse na wuri kaza da kaza fas'adu bihi jabala ku hau dutse da shi fa idza balagtum ghirwatuhu idan kun kai tsururuwa ƙarshen wannan dutse fa yarja an dinihi wa ila fatrahu ku neme shi ya bar addinin shi ya kafarcewa Allah idan ya kiya ku jeho shi fa zahabu bihi fa sa'adu bihi aljabala suka tayi da shi suka hau wannan dutse fa qala allahumma kfinihim bima shi'ta Allah madaukaki ka isar mani da su da abin da ka so farajafa bihim aljabalu fa saqatu wannan dutse sai girgiza wannan mutane suka zubo suka fado wa sha'a yamshi ila al-malik wannan yaro ya zo ya tahi wajen iya tahiya wajen wannan sarki wa qala lahu al-malik sai sarki ya ce mishi ma fa'ala ashabuk me abukanka wanda kuka tahi tare suka aikata fa qala kafanihim Allah ta'ala Allah ya isa su mini da su qad na'am faqad فقعده إلى نفر فقدمه فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال هل لو يتورى شيء زوا وسمتا نش يتمس اذهبوا به فعملوه في قرقوب كدوكي شي كتهي da shi ku dauke shi a cikin kwalokwalo kurku jirgin ruwa karami wa tawassafu bihi al-bahra ku je tsatsakin kogi fa raja an dinihi ku umarce shi ya komo daga addinin shi ya bar addinin shi wa illa faqdhifuhu idan kuma bai yaqiya ku jefa shi cikin ruwa fa zabu bihi suka tayi da shi fa qala sai ce Allahumma kafinihim Allahumma kafinihim bima shi Allah madaukaki ke isas mini su da abin da kaso fan kafa'at bihi mustafina wannan jirgi sai birkice da su fa ghariqu sai suka dirmiye suka halaka waje a yamshi ilal malik ina ga kuma lokaci ya yi kuma kistan na da tsawo da saura ko da minti arba'in kai kirsa minti na قال فوقعوا وجاء يمشي الى الملك يزو وانا يارو يا تهيا وجن سركي فقال له الملك sarki sai ce mishi ma fa'ala ashabu abokanka wanda suka tayi suka tayi tare da suka aikata faqala kafanihim Allah ta'ala Allah ya isa min su faqala al-malik lil-malik sai ya ce wa wannan sarki innaka lasta biqatil ka sani kai ba za ka iya kashe ni ba hatta ta fa'ala ma amarka bi har sai ka aikata abin da na umarce ka duk irin dabara ka ba za ka iya kashe ni ba amma akwai hanya daya wadda za ka kashe ni abinda na umarce ka ka aikata kana mahu yace me menene wannan kana tajma'un nasa fi sa'idin wahid ka tara dukkan mutanen garinka a wuri guda farfajiya guda wa taslubuni ala jaz'i ka tsire ni akan wani kututtire thumma qul sahman min kinanati sannan ka dauki wata kibiya daga kwarina thumma ba'a sahma fi kabrin kauf ka ɗora wannan kibiya a tsatsakin wannan baka sun makul sannan ka ce bismillahi rabbil gulam ka ce da suna allah ubangijin wannan yaro sun marmini sannan ka halbe ni da wannan kibiya fa ina ka idan fa'alta zalika qataltani idan ka aikata wannan to tabbas ka kashe wannan kuma yaro yayi wannan ne menene nau'i ne na da'awa ya sadaukar da kanshi domin sarki mutane su yi shi da kanshi ya musulunta ya kadaitar da Allah madaukaki dubara ce fa jama'an nasu fi sa'idin wahid wannan sarki ya tattara mutane a farfajiya guda wa salabahu ala jaz'in ya tsire wannan yaro a bisa wani kututtire kuma aka za sahman min kinanati ya dauki kibiya daga kwarin shi kuma wata al-sahma fi kabdil qawm ya dora kibiya a tsakin baka sun makana bismillahi rabbil gulam da suna allah ubangijin wannan yaro sun maramahu fa waka a sahama fi sudurin ya halbu wannan yaro ya same shi a tsakin sudur nan wajen kirji ba wada ya da hufi su da zai sai tura hannun shi a wannan kirjin shi fama ta yi fakanan na amanna bi rabbin gulam sashi abinda sarki bai a soya mutum ɗaya biyu uku sun musulunta sun yi imani da allah ya zuga shi gaba ɗaya mutanen gari sun musulunta suka ce mun yi imani da ubangijin wannan yaro wa utiyal malik fa qila sai aka zo wa wannan sarki aka ce musu ra'aita ma kunta tahzar kad wallahi nazala bik suka ce kaga abin da kake tsoro wallahi ai ya afko akan ka nazala bika hazar abin da kake tsoro ya sabka akan ka kad amana nas mutane ko gaba ɗaya sun yi imani fa amara bil ukhdud bi afwahi sakaki sai umarni da wannan hudud a zo a yi rami a tsarin ƙasa wa huddat wa udrima fihan anniran aka tsaga ƙasa aka hura aka hura wuta aka hura ta wa qala man lam yarja an dinihi fa alqu yace wa fadawa dukkan wanda bai yi ba ridda ya bar musulunci to kuje wa ciki aukai lala sai aka ce mashi abtahim fafa'alu ko a ce musu karibta kwada ciki fafa'alu hatta ja'at imra'atu duk wanda aka ce kwada ko ka kafirce ko ka fada kawai sai fada hatta ja'at imra'atu wa ma'aha sabi har sai da wata mace ta zo tare da ita ko dan yaranta fataqa'asat an taƙa fiha sai ta tuki ta ja baya akan ta fada cikin wannan wuta fa qala lahal gulam sai wannan yaro ya ce mata ya umma isbiri ya ke uwa ta ke hakuri fa innaki ala alhaq to ki sani cewa kan kina kan gaskiya wannan kalkashin hadisi rawahu muslim rawahu muslim rawahu muslim ya fitar da shi wannan hadisi na cike da dubbin jarabi da fa'idodin sai dai lokaci ya riga ya ja insha Allah a darasi na gaba za mu ci gaba mu ambaci fa'idodin da za mu samu a cikin wannan hadisi abin da muka bari daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk